الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke yankul karkada a birnin da magara yau muna 28 ga wata na jumatar hula shekara hijira 437 wanda ya dace da takwas ga wata na uku shekara 2016 yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da bakwai a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatul kitab al-aziz kenan insha Allah haka ne darasin mu na hamsin da bakwai da insha Allah wannan littafi a sati da ya gabata muna cikin bayani akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake hutuba irin abin da yake a hutuba bayani da ya gabata na gajarta hutuba da tsawaita sallah da bayanin idan yana hutuba yana daga murya idan shi ya ja ya canza kamar yana masu jina wani ba da umarni na ko sanarwa ta zawal abokan gaba sahiya ko marici kuma da bayanin cewa a lokacin addu'a a cikin huduba in ba a addu'a shayar da ruwa ba yatsa yake dagawa yatsa ake dagawa na addu'a ba daga hannuwa kamar haka yanda wani sahabi ya yi inkari mai karhi game da wani shugaba wanda yana addu'a yana daga hannuwa a cikin addu'a insha Allah da yake na yau za mu tashi hadisin Anas ruwayar da imam al-bukhari ya roto haka musulun ya roto da dai sauran malamai irin su abu dawud haka imam nusayi sun zo da wannan ruwaya wa an anas anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ati min babil min babin kana nahwa dal qada wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'im yakhutub فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا daga Anas bin Malik radiyallahu anhu ke cewa wani mutum ya shigo masallaci a ranar juma'a daga wajen oha wajen darul qada idan gida ne ma'aruf sananne a wajensu a lokacin da ke bayan labarin matsayin gidan yake ya ce lokacin da wannan bawan allah ya shigo a ranar juma'a wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙayyam ya khutubu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tsaye yana cikin kutuba fastaqabala rasulullah sallallahu Alaihi wasallam thumma qala fastaqabala rasulullah sallallahu Alaihi wasallam thumma qala wannan mutumin da ya shigo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin kutuba kai tsaye huskanci shi ya huskanci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun yi bayani sati da ya gabata a lokacin kutuba idan wani abu ya gabato mamu yana iya ma liman magana ba a hana ba duk abin da ya gito iya bukatar wani abu daga liman ko tambihi ana iya ma kana iya ma liman magana kai tsaye kuma liman ya baka amsa kai tsaye duk ba wani mukhalafa ma'ana babu laihi a daidai aka inda bukata kinanin bawan Allah ya huskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya manzan Allah halakatul amwal dukiya ta halaka mana dabbobi sun mutu babu dabbobi mana ana cikin halin hori kenan wankata a tusubul kuma hanya ta yanki mana idan da yunwa ciki dabba ba abin ta kama hanya kenan hanya ta yanki fadu'ullah ya gisina ka roƙi Allah fadu'ullah ya gisina ka roƙi Allah ya shayar da mu ka gana a cikin halin hudu ba ne yawa na wani magana da neman a shayar mana a musu addu'a ta Allah ya ba su ruwa na sha Allah shayar da su zama ce ta kaci da su dabbobi gaba daya qal in ji ana sai ke cewa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai jin haka kai tsaye a cikin hudubar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwan shi guda biyu abinda kurin ya ce allahumma agitina allahumma agitina allahumma agitina wannan kalma can bayani ya gabata yana yin ta a lokacin da aka yi wannan magana a garin madina babu gilgije ko da ɗan guntun gilgije babu amma yana wannan addu'a ta allahumma agitina allahumma agitina allahumma agitina suka ce kai tsaye hadiri ya gamu ya yi cita ya yi ƙara duk abin da ake na hadiri ya gamu kayansa ƙare wannan juma'a sai a cikin ruwa aka huta kuma ana gudu da gudu da gaugawa a shagida annabi annabi yawan dariya ya kalle su suna gudun zuwa gida kadda ruwa ya jika su kuma kai tsaye wannan ruwa shi ne aka rinka yi tun daga ranar tsawon sati guda sati guda ya zagayo ana ruwa ba a yanke ba shi aka ce wannan sahabi ne wani ne da ya shigo kuma ran juma'a mai kewayewa ya ce ya rasulallah dabbobi sun halaka ruwa kashe dabbobi kaza daji ya cika da ruwa babu hanya ba kaza kuma sai ya daga hannu cewa allahumma hawalaina wala alaina allah kai wannan ruwa a zagayen mu ka ai wannan ruwa a kanmu a yi akan duwatsu da tudduna sauransu da gonakai ka ai akan mutane ya ce kuma yana wannan addu'a ka ce kai tsaye madina ta kuma kaman zobe ya ta kuma ron kaman zobe kuma aka ɗauke ron kai tsaye a da ce kai tsaye na takwan tana tabbatuwa a nan alamuhim a nan abin da yake so ya karantar da mu kenan halitta yin addu'a ta roƙon ruwa a ranar juma'a a ranar juma'a kuma liman yana hudu ba shine magana halitta yin addu'a ta roƙon ruwa a ranar juma'a a saman hudu ba a cikin hudu ba kai shine magana kuna anan yace wallam yakun sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi yadihi sayfan wala ghayra wa inma kana ya'tamidu ala qausin aw asa qabla an yattakhidha al-minbar ولم يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقى بسيف ولا قوس ولا غيره wannan cikin wani magana ce ya kawo cikin zadul ma'ad mana ibn qayyim cikin zadul ma'ad ya kawo wannan bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake huduba babu wata takobi a hannun shi ko wani takobi to inna ma kana ya'tamidu ala qausin aw asa yana dogara ne da imma kwari baka kai baka akan baka ko sanda kahin ya yi mimbari kenan da kahin mimbari yana rike baka ko sanda iya rikewa wajen hudu ba ba mashi ba mashi rufi ne mashi sai takobi ne kausin shi ne bakai walaga kenan ko wani ko wani bakal ko ma menene ko ma shi ko dai shi kun bai rike komi a takaici da ya rike da yi mimbari to karkashin wannan ne kenan wasu malamai ke ga cewa ba wata bukata ta rike sanda ga liman tunda akwai mimbari amma duk da aka yan uwa zaka ga wasu malamai na sunna cikin salafiya amma suna hawa mimbari sanda haka baka mutum inkari ba ka ce wata bida sabuwa ganin a kona abu da ke da tushe wanda an samu an yi kuma hannun bai zo ba kai ka yi amma dai asali abin da shi ibn qayyim bayanin da yi daga baya kenan ba sai an yi ba nan sai khutbatul haja khutbatul haja khutbatul haja ma'ana wata addu'a ce ta muqaddama wajen bude karatu abinda ake gabatarwa wajen fara karatu ko wata hudu ba ko wani darasi shi da mukaddama ta karatu ita ke wannan suna wani sunan haja khutbat al-haja yace kana sallallahu alaihi wasallam yastafti khutbahu wa mawa'izahu wa durusahu fi hadhihi al-khutba allati urifat bismi khutbat al-haja wa hadha nasuha wannan eh ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana bude hudubobin shi ko wa'azuzzukan shi da darusosin shi da wannan hutuba wadda ake ma suna hututar haja hututar haja kenan hutuba ta wata bukata in ta bujuru haka ake mata suna wannan wannan hutuba wannan muqaddama yace ga nassun wannan hututar haja kin ga nassun ta ita wannan muqaddama ta da ake hutuba da ake bude karatu da ta innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما سيتقبل بياني wannan ya kawo lafazi iyakan lafazin wannan annabi sallallahu alaihi yakan yi wannan muqaddama ta wannan khutbatul haja yakan raba ta gida uku me gida uku wani lokaci yakan tsaya kurin daga cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وترن باكنا كدي كتساوا وترن كما يكاو وإن آيوي كدي دونا وترن كما يكاو فإن أسر هذا كتاب الله خير حديث والله قرشي كنا يكا ربا تجدا أوكو إذا من دي بأنوا كل كرانتروا ta nasarar salama ita ce hiyar karantarwa wannan cewa ana gane malamin sunna wajen harkon imma a littayi haka a wa'azi abin da ya yi buɗe karatu ko littayi da wani ba abin da ya kenan kuma irin zaka ga lafuzza ne kamar guntaye amma idan mai jin abin da ake hori suna da cikakkar ma'ana kwarai wannan wannan ta farkon kaɗai da na ambata ita ce wadda darasin da ta bada cikin sai musulun cikin sai musulun cikin cikin baban juma'a ya kawo ruwaya ta dimad dimad wannan daya cikin abokan annabi sallallahu alaihi wasallama tun a jahiliya annabi amana abokin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin kabilar ta azad ashnu'a dimad ya ji labarin mutanen maka na cewa ai muhammad ya haukace muhammad majnun tsohon abokin shi ne an jima ba a gan ba aka ce ai abokin shi haukace muhammad ya haukace a maka jima'ad sai ya taso da garinsu ya zo maka ya zo ya ce ya muhammad inni alƙi min hajji rih fannin layi shi fiye di masha zuwa ƙashi da bayanin ya ce ya ce ya muhammad ni mana na samu labarin ka haukace ka samu hauka ni kuma ina maganin wannan iska na wani mamaki da hausa da larabci iska iska ce kuma ta suke re jamin hazi re a re iska suka suma laraba iska kuma mutum iska mai yawa mai ma'anar magana ma'ana kusan guda ce me yasa ake ce ma aljani iska me yasa ake mai aljani iska ko a zuba larabci saboda iska ita ce wani abu wanda ba ka ganin shi idan ka amma za ka yadda yake motsa abu zai iya ture ka zai iya kada abu amma ba ganin shi shi za ka kira sai kira aljani wani abu da ba a gani ana ga tasirin shi wata ayyukan shi wanda amma shi bai ganuwa sai ka ce aljani ya ce iska ya ce iskoki kenan shi ma wannan dima ta ya mamar ina maganin irin waɗannan iskoki iri-iri ina yi kuma Allah yana warkar da yawa a hannuna abinda Allah su kaji wa jaliya ce Allah iya warkar da mutane da yawa a hannuna ga wanda ya su kenan ku an maka kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam kun yi ba kullum sai fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wannan addu'a wadda muka ambata anan zuwa ƙarshen فإن لا كتاب والأذب لا من شر أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكن هذا أكون أعيد إلي كلماتك عند عند ما بدامني ساتي من متهد سوق يتي والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة يتي وقول الشعراء masa mutum bisa kalmata kawula ya ce wallahi na ji maganganu ni na ji maganganun bokaye na ji na matsawa na ji na mawaka iri-iri bin taɓa jin magana ba kalmomi irin wannan kalmomi naka ita wannan kalmomi naka sun kai gaya wajen ma'ana a nan kada ce ya rasula mai komin hannun ka muka baya kai tsaye ya musulunta wannan mukaddama kurin daga mukaddama kurin musulunta ina kai gaba haba kurin ya ji ma'ana kalmomi ne ginannu masu tabbatar da girman Allah godiya ga Allah ina abu kalmomin kurin suka shaka da shi wannan ya sa ya musulunta kina sunna kenan wannan su ne abin da ya kamata idan mutum zai wani wa'azi ko ta hudu ba ko wajen arme sa wajen arme za a yi tambaya a gabatar da ita a yi tambaya ta arme a yi kulla arme to ma'ana ta wannan addu kalmomi da muka ambata cewa inna alhamdulillah lalle godiya ta tabbata ga Allah hakikanin godiya na musamman ga Allah kurin ya tabbata na hamaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru muna godiya ga Allah muna neman taimakon Allah muna neman gafara ta Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a wajen Allah muna neman tsari da girman Allah ya kare mu daga sharrin rawukanmu zuciya وسيئه اعمالنا الله ككاري da miyagun ayyuka man yahdihillahu dun wanda Allah ya shiryar da shi fala mudillala ba mai batar da shi wa man yudlil duk kuma wanda Allah ya riga ya batar da shi fala hadiyala ba mai shiryar da shi haka lamar yake wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Allah shi kadai ne ba shi abokin tarayya kashe na bauta Allah shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya kuma wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sallallahu na shaida muhammad bawa Allah ne manzan Allah ne sallallahu sai ayoyin ƙur'ani da kawo ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ko ku ci gaba da jin tsoron Allah iyakai jin tsoron Allah bakin yau kuma wa la tamutunna illa wa antum muslimun kan mutum ya mutu mana kai famar da zaka cika da imani kadda ku mutu sai kuna musulmi ya yi wa nasu taƙo rabbakun ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida ubangijin da shine ya halice ku duk duniyar wannan daga rai guda na adam daya ya halitta adam bayan ba komi aka yi adam daga jikin adam aka mai matar shi kuma daga cikin wannan biyun Allah ya halice ku yace wa basta min huma rija yace wa khalaqa minha zawjaha daga rai guda ya halitta ya halitta kuma daga ran wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran aka halitta mai matan shi yace wa batha minhuma daga wannan ran guda biyu na Adam da Hawa kenan wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah ya yada wannan a duniya maza da mata ga sana a duniya mu ce miliyarka wanda aka yi baya da wanda ake ciki da wanda za a gaba abinda Allah so duk wannan da gare wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah ko ya gwata da girman Allah duk wannan halittun gaba daya Allah ya yi da gare guda da gare guda shine aqida da musulmi shine adam sabanin wancan arna wanda mai cewa wai shi daga buri ne wannan abu da mu kuma da ke duka mai bayani shi ma dai yanzu masu ilimin darwin ba darwin wani akida ce an yi ma'ana yanta amma da gaskiyar magana yanzu cewa masu ilimin ma sun zamana sun huta sun ce kuwa huta ko ma da ke abin ba hasa ba wannan darwin ya wannan fikira ya kawo sauran ayyuka ya saka mutane a ilimin da aka yi ta bincike karshen lamari da ina ganin da shekara biyu ne a amurka an yi wani zamanin musamman na masu ilimin duniya kan ilimin wannan kimiyya abin science aka zamana aka zamana tabbatar da kowa ya huta maka shi kurin darwin shi ilime ne lamar bayanin shi kurin ba wata hujja kan shi sai yin gaggama sun tattara sun zubda sun ce kurin a shaka lafiya kurin an tabbatar a ilimance hakika kurin ra'ayi ne wani ba ce madogara amurka aka zama wanda yana tunanin shekara biyu da ta wuce cewa mutum wadda ga evolution ne daga hankali ya kai daga buri ya koma ya tashi ya maki ya gaba daidai da ke wani mai imani daga adam muke wannan kuma ba wa musulmi ba dukkan addinai gaba daya akan haka suke yahudawa kan haka suke hakan saru don mai addini akan haka suke a sattin sama mutum daga adam ne Allah ya ce ya yada wannan duniya maza da mata daga wannan rayin guda biyu ya sake maimaito kalmar wattaqullaha allazi tasalu nabi wal arham ku ji tsoron Allah wanda ake roƙon ku saboda shi kai dan Allah ka bai dan Allah dan girman Allah wannan ubangijin ku ji tsoron shi wanda ake roƙon ku saboda shi kuma wal arhama kuma ku ji tsoron yanke zumunta hadari ce zumunta Allah da ya mata wata halitta ta nemi agajin Allah kasar al'adashi cewa Allah ya bata wani matsayi game da mai yanke ta Allah da ke alkawalin yanke alaka da duk wanda yanke ta kuma gobe kiyama zai halitta mai suna zumunta zai ajiye ta gaba saradi duk mai yanke zumunta bai huce layya ya ce inna Allah kana alaikum raqiba kuma cewa lalle Allah game da bayan shi Allah yana kiyaye aikin kowa Allah raqibi ne iya control mana kowa iya kula da aikin da kowa ke yi wannan kurin tsarin Allah ya tsara mala'iku su ma shaida sai takardu amma shi Allah bai bukata sai mala'ika ya kai mai rahoto irin shugabannin duniya Allah abinda abinda ake a gaban shi ake sai aya ta uku da yake karantawa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku yi magana magana ta daidai ta gaskiya yusulih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku kurakuranku wa man yuti illahi wa rasula duk wanda ya da ayyaba Allah da manzo na Allah faqad faza fawzan azima haqiqa ya rabauta rabauta mai girma wannan ma'ana wani abu kenan sai kalma ta ce amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah mai gaskiyar magana littafin Allah ko akwai babu mai gaskiyar magana littafin Allah wa khairal hadi kuma hiyar karantarwa karantar da kai littafin karantarwa dukkan karantarwa shirya wace kowace hadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi dan manzo Allah shike karantar da al'umma alqur'anin kanshi kenan hiyar karantarwa karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hujjar cewa ba za ka dauki ba alqur'ani tsakar rana kamar ta ka fahimta saba mata abinda manzo Allah ya ga musabai ya rayu suka rayu tare da shi ba wata karantarwa da ta kai da shi kenan yadda ya karantar da sabai ya daura sabai a kan shi shi ne gaskiyar magana duwan da ya bata shi to ya bar hanya hiyar karantarwa karantarwa ta muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa sharral umuri muhdathatuha mai sharrin duk wani al'amari mai sharrin shi kirkire yan wadi ba yan uwa yanda nan girman bid'a a rauta shi a rauta sharral umurwa ma'ana wani abin da ya komi sharri ya ce kirkiri ɗaya ne babba ga wanda Allah ya aiko ya karanta ya yi bayani kurin kai kai katsuro to katsuro addini babban lahi ne na yamma shi mai suna sharrul umur ba lahi ba ne ba karami bida a yanwa ta sana rana bida ko ma sun sadaka bida wasa wasa da kidi da buce-buce a ce wai bida a bida wani sako ne masu gurin bida abin da yake haɗar bida abu ne mai kama da addini za ka ɗauka kana kusantar Allah ka kuma tuni gabar hanya kuma kana cikin kushin Allah kana cikin laifi don laifi ne babba ga wanda Allah ya ko ya karantar da kai ya san sakon Allah ya wani ɗauki ya kasu shi mace zai sani mai kira bida a sharar umuru ne in ka nema mahi sharar al'amari to ce muhudu satuwa kirkire aka kirkira tsakar rana aka dangana ma Allah kuna addinin Allah bayan ka ce muhammadu rasulullah sassamar ga mutum yanwa iya tunkaho a baka washi san manzan Allah ya zama ki ta ina san manzan Allah kayan bani wani ya kyara gabi shi ina san manzan Allah na gaskiya ga matsayin shi na mai karantarwa abun koyi jagora duniyar lahira amma wai kana wannan da'awar san shi kuma a same ka wani ke baka aiki na ibada kuma ka bi kasa akwai yaudarar shaidani wallahi ba karamin makitin shi ɗan yake ɗan adam mutumin da zai bi bida ya riki bida ya ka bauta mu Allah da bida wai a wurin shi neman lada yake kai kai shi hushin Allah kamar ka ɗauka ka ɗauka kana cikin wani neman lada to shi ne hadarinta haka ma zai mai zina subhanallah wai wani ne ya rantsuwa wai har in maulidi ba gaskiya bane ba azaba zama fir'auna amishi azaba zama fir'auna amishi subhanallah Allah Allah ya ji Allah shaidan mu wai azaba da zama fir'auna amishi dan hamuli ba gaskiya bane ba in bida ce kuma duk wata bida shi ‘yan uwa kullum kan bakan wahala lamarin addini duk wata bida a ramtar kirkira haye wannan kalma ya ce in har za a mai azaba in ba gaskiya ba ne a mai azaba zama fir'auna ka san ai ruri na kai gaya kira da masu yadda mutum a wuta da magana tana gaba wannan yan washi da bida a yan wa mu gane yan wanda Allah mu gane lamarin wani bida a kusa a makaranta yanzu a makaranta mai makaranta ta ya ce da ya ce yayyan mahi gaskiyar littafi mahi gaskiyar magana wani magana ce ta annabi ke mana fa wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ke wannan magana shi ke ɗaunar magana bayan ya gaya wani mahi gaskiyar magana littafin Allah mahi gaskiyar karantarwa karantarwa ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace mahi sharrin al'amari kirkire yace wa kullu muhdathatin bid'a dukkan kirkire yace bid'a ce me ta kashe wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce kuma yace wa kullu dalalatin finnar dukka kuma bida ya ce a wuta an kare ba saudi da mutum zai mutum suka mana daga rawun da mawai ba saudi ba ce an bida da wani wani wani awon nassan hadisai ne ibar sun da sai sun abin ruwa ruwan hadisai suka zuwa man zaba yawadi ba cewa in dai bida a ce manzo Allah ya ce da wuta kuma shi zama da gaga kenan bai neman ma wata rahama ta Allah ko in kuskure ne ya ba Allah cewa shi a zai wuta aka ce wuta shi na hadarin shi rahama ta Allah ya Allah gafarta maka amma ka ce wa amma azabar fir'auna maka kaga babu ba ladabi ga Allah yan wannan dan akwai masu ganin cewa kaman muna sawa mutane wuta dukan bid'a wuta dukan wane ne kuma mu gane shi muqaddama ta ahlus sunna wal jama'a ta wannan da ake gabatarwa a wajen karatu akwai malamai kan zaɓi kowa zaɓi tashi ya muqaddama da karatu in zan fara karatu kowa akwai mutane suna irin tasu wannan muqaddama ce wai ba wani ra'ayi wani malami annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude karatu da ita shi manzon Allah shi ne ce dukkan bid'a bata dukkan mahishar al'amarin kirkire dukkan kirkire bid'a dukkan bid'a bata yace dukkan bata a wuta kaga ba kanka wahala manzo Allah ne wadi sallallahu alaihi wasallam da bana tsari ko na kakale mu shirya maka gyara kaji suna suka har suna kawo suna kawo da kalmar suna suna da kulub da dukkan bid'a a wuta ba mu ko da nabi wadi shi yace dukkan latin finna dukkan bid'a a wuta ba mu ko ba kunna mu karanta ne kuma na kuwa kullum na magana wallahi so sukan yaudar mutane kullum cewa mun wani kullum ana Allah na yi inda Imam Malik iya da rai Allah da da ba su da kashi Allah da ba su kashi kana bulala bulala da musu bulala ba kan Malik bid'a ba kan shi bid'a sunna kullum bid'a ba kan Malik bid'a wallahi malikiya yan wa cikin mazhaba suna cikin mazhaba masu zai kan bid'a kan tantana kan tantana ishmawi ma masu magana an kafa dan bida ba sallah ba ta yi ba mun ko ni ji shi mai bida su suka yi magana kafa dan bida sallah imam malik ta dan bida ko ya kaka ya kaka bashi ya kaka bashi ma cikin ma cikin wannan imam qurtubi ka magana imam qurtubi imam malik ta kaka ba dan bida ya kama imam malik ne ba mun ko ni ba na'am imam malik ya da hikan bida kuma shi ne ya magana cewa duk ma wanda ya kawo ji ga sabuwa mai kyau haka malaka ce duka ya ce duk wanda ya kawo sabuwa in ji ɗaya cikin majalisar ibn majishun ya wani magana sami'tu malikan ya ƙul man ibtada fi islam bid'atan yara hasanan faqad za'ama anna rasul khan risala farkin magana yace imam malik yake cewa da kanshi duk wanda ya kirkiri bid'a a cikin addini yace wannan wai hasana mai kyau ce malik yace to wani mutumin matsayin shi ya ce manzana salama ya rika zakon Allah ya ha'inci subhanallah wannan malika kai hudu kuma malika kai hujja da aya ta alkur'ani alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum islam aya ce ta qur'ani ba ma ta ce aya ce ko mutum gwara-gwara ka kada kuli tayi na waran shi na hausa ƙura'ani kan da ma'ida aya ta uku Allah ya ce aliyawma a yau wasan yau wannan wasan wata yau ce kuwa annabi iya da rai hajjin man kwana Allah ya ce akamaltu lakum dinakum na cika addini shi Allah ka ce inda addini Allah ne shi Allah ya cika shi wa wala ba da hili wallahi ko fi Allah shi da mu wallahi abin ne hili ba wata shuba Allah ya ce aliyawma akamaltu lakum dinakum a yau na cika addini kuma dal abin da cika ko kai gaba ya aka sabo wani ne na Allah ne shi Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku al yawma akmaltu lakum dinakum yace kuma wa atamam an fara lako akwai fara lako to ta fara yace wa atamamtu alaikum ni'mati ya fara ita ni'ima ce na cika komi na cika muku ni'mata waradul waradul lakum islam dina mun addinin su shine addini daga an kare to wannan wannan shine mun ce Imam Malik Imam Malik yace kenan wannan aya da ta zo tana hukumta duk abin da ba na addini ba a watan zamani Malik yace a zamani na zamanin na shekara dubu yace a zamanin mu a yanzu bai zama to addinin Allah wannan kace kai mutum ga maganar Malik Ibn Umar iya cewa kullu bida'atin dalala wa in ra'aha nasu hasana masaka ko wannan wannan an ga cikin magana magana tafsirin ba ko to ga tafsirin sahabi ga da malik to wa kake bi kai na annan makau ba na maliki makau ba balan sahabbai bala bata kenan bata ne shi ibnu umar ke cewa dukkan kirkire bata ne ko da mutane suna ga abu ne mai kyau wanda ibn wakil magana da haka imam Allah mawa Allah godiya Allah mutum a wannan rudin da duniya take cike rudu iri-iri na shirka da bid'a ka ganka akan wannan hanya walla kamar Allah godiya ka yi fatar Allah tabbatar da kai akan tauhidin Allah da bautar Allah kan Allah ce manzan Allah ce akan fa'intar salafus salih kuma Allah godiya kuma kai watar Allah cika ma a haka addini ba da ra'ayi ba ma duniya addini kowar na shi kowar na shi kuma iya je washi cikin gaskiya Allah shi da mu kenan wannan shine muqaddama da yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wannan malamin bayan ya kawo yanzu na malamin iya maka magana yanda manzan annabi sallallahu yake bude khutba yau muna cikin magana juma'a ya ce ma har sauran darussa ma haka yake bude doni bayanin shi da wannan abin da ya gabata sai ya ce wa man ta'ammala khutban nabi sallallahu alaihi wasallam wa khutba ashabi wajadaha kafilatan bi bayanil huda wat tauhid وذكر صفات الرب جل, جل جلاله ووصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف wannan bayani na ibn qayyim cikin ya kawo cikin zadul ma'ad man bayan zam wannan malamin ya kawo ibn qayyim ya kawo nafsul bayan cikin zadul ma'ad yace wa man ta'ammala khutban nabi sallallahu alaihi wasallam wa khutba sahabi duk wanda ya tsaya ya lura duk wanda ya tsaya ya lura da hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam da hudubar sahabban shi wajada kafilatan bi bayanil huda wa tauhid zai samu hudubobin su sun wadatu sun isa bayanin shiriya da tauhidi shiriya ce da tauhidi yace wa zikr sifatir rabb da ambatan siffofi na ubangiji jalla jalaluhu siffofin ubangiji wa usudul iman da tushe na imani alkuliya gaba daya wa da'wat ila Allah zan san akwai kira zuwa ga Allah wa zikira ala'i da ambatan ni'imomi na Allah ta'ala allati tuhaddubuhu ila khalqihi ambato ni'imomin Allah wanda za su sa bayi su so Allah mahalicin su ana kawo mutum sufofin Allah da ni'imomin Allah wanda za su sa bayi su so Allah mahalicin su wa ayyami allati tukhawwifuhum min ba'si ana karanto maka irin ababan da Allah ya ma bayi na uquba wa zaka ta dokokin Allah dan a tsoratar da bayi kan azabar Allah wal amr bi zikrihi wa shukrihi kuma suna umarni da ambatan Allah da godiya ga Allah allazi yuhabbibuhum ilay domin ambatan Allah da godiya ga Allah tana sa Allah ya soka eh tana sa soyayyar Allah fa yadhkuruna min azamatillahi wa sifatihi wa asma'i kuma suna ambato girman Allah a gama siffofin Allah da sunayen Allah ma yuhabbibuhu ila khalqi sunayen Allah ka girman Allah siffofin Allah abinda zai sa soyayyar Allah ga bayin shi kayan sa sama bayin Allah soyayyar Allah mahalittun wa ya amuru da min ta'ati wa shukuri a hudubobin su saka akwai umarnin da'a ga Allah ga godiya ga Allah wa zikiri da ambatan Allah ma yuhabbibuhum ilai abin zai sa musu soyayyar Allah za su samu soyayya shi mana samu masoya a wajen Allah fa yansarifu sami'un hudubar da suke yi za a kare masu shuraren huduba sun kare huduba sun tashi wa kada ahabbuhu wa ahabbahum su sun so allan shi ma allan ya so su haka za a hudu ba a ƙare cikin wannan imani haka hudu ba take magabata za a girgiza mutum a sa ma abin ka ji abin kama gabanka a suka ce rasu lai idan muna wajenka ya mutu kaman ga aljanna a gabanmu kaman ga wuta ba haka suke ce a dabbin ya hudu ba sai rasu lai muna wajenka in kana muna jin wallahi kaman ga aljanna a gaban kallanta haka wuta ka ta gaban haka suke ji abin gashi na hili ana baka shi yace haka za su kare jin hudu ba masu masu jin sun ahabbu wa ahabbahum su sun so Allah kuma shi kuma Allah ya so su yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yukuthiru an yakhutuba bil qur'an wa usuta kaf annabi sallallahu alaihi wa yana huduba su da yawa da yawa kayan alqur'ani kuma iyakar da su ta kaza a cikin huduba iya yawan kawo ayoyin alqur'ani da su yake yawan kawo tattala da su iyaka ayoyin qur'ani kuma yana kan su ta kaf a cikin huduba shi قالت أم هشام بنت حارثة بن نعمان ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر أم هشام بنت حارثة تكي تشوى ني تتبع حرب تتبع سورة قاف سي أباكين manzan sallallahu alaihi wasallam a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake yin ta hudba yawan yin da yake tace anan ma na har da ce kaf a cikin hudba da yake kina na yawan yin ta wannan shine bayani na mukaddama ta fara huduba ai wannan mukaddama ta kan har huduba sai wujubul insat wa hurmatul kalam athna al khutba yanzu ku zamu ji bayanin wajibicin yin shuru a lokacin huduba wajibi ne kai shuru kuma ita magana haramu ce in ana cikin huduba kai magana me hujjoji kan haka sai kawo ruwaya wadda imam bukhari ya ruwato muslim ya ruwato haka ibn maja ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jumu'ah ansit wal imam yakhutub faqad laqawta abu da ke cewa manzan Allah sallallahu ya ce idan ka ce ma abokin karar juma'a ana hudu ba ya hira ka shiru shiru to kai maga bala'i kai da shi ku tuba shiga layi daga ya ce ka yi lagawo kuma ya ce famar lagawa bala'i wanda wanda ya lagawa ba shi da juma'a shi na ka ce annabi ya yi tabbatar da rashin juma'a ga wanda ya yi magana a ran juma'a to ma'anan abinda ake maganar shin da aka ce ba juma sake ta zai a ba sake sallar zai ba ya asarar ta dai mana lada da ake samu na wannan rana bai ciki obai na ga obai bin ka'ab ne da abu darda a ranar juma a nan sarasar iya hudu ba sai abu da ake ce maka abu wannan sura wata saukon annabi ya kanta sura wannan aya shi sauko sai kyale shi ya tambaye shi kawai daga kyale shi kiran gana da aka ƙari sallah sai yi baka juma'a wani hirarka ta bakin hirarka ta kai yi baka juma'a wani juma'a ta baka juma'a aka ta abin da ya ce rasu lai wa kaji wai ka abinci kudu na tambaye shi wani ayar shi sarko wai ka ce min wani juma'a annabi ce sadaka ubai ubai na shi sadaka ubai ya gaskiya baka juma'a kirin ba a magana sam ta wani idan cewa tambaya saukowar sura na gaba wata shida daban an ce haɗin ta kama magana ishara ɗori zo amma ba magana amma ishara wannan kwasala da kwasala na ishara kwasala na ishara ana ishara da hannu amma magana ba a yi sai bi maza tutura kula juma'a da me ake samun juma'a a ce ka samu juma'a da kai aka yi salatul juma'a ta raka'ata ne fi jama'a faman ta kallafa anil jama'a mimma la tajibu alayhi juma'a aw kana ma'zuran sallar zuru arba'an sallar zuru arba'a raka'at wa man adraka raka'atan ma'al imam faqad adraka al-juma'a عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة abin da yake cewa salatul juma'a ta raka'ata ne fi jama'a sallar juma'a raka'a biyu ce kuma ana yin ta a cikin jama'a faman ta kallafa anil jama'a wanda bai samu ba jama'a bai zo ba cikin jama'a yin sallah a ranar juma'a mimman la tajibu alai juma'a wanda juma'a bata zamanto wajibi gare shi ba imma ma'ambata a baya imma yaro imma imma kace imma yaro imma mace imma mara lafiya imma dan bulaguro ko baya mi bayana ba baya kansu wanda dai juma'a bata hausa ba yace aukanum azuran ko dai da wani uzuri daban yaro bata hausa ba haka dan bulaguro haka mace haka bawa yace ko kuwa ma'zur mana mari mara lafiya ne to wannan dole juma'a bata haukan shi ba sallar zuwa arba'a raka'at zai sallaci a zuhur raka hu in misali sadaka a gida misali ko a bulagoro kai a bulagoro ko kasaru ke za ka yi sallata kana wani uzurinka za ka yi a zuhur raka a hudu kuma a nan cewa ba a buƙatar cewa ai ya ka jira yan juma sun taso duk wanda yake cikin masu uzurin kin zawa juma'a shin zawa juma'a yana da dama ya yi sallah matuƙa lokacin azur yayi in dai azur ta yi ba a buƙatar jiran sai an taso amma sharaɗin lokacin azuhur ne an taso ba taso ba kullum za ka sallaka raka hudu ta azuwa ya ce wa man adaraka raka'atan ma'al imam wanda ya samu raka'a ɗaya tare da liman a ranar juma'a faqad adaraka juma'a haƙiƙa ya samu juma'a kenan kishin raka'a a samu juma'a kenan idan ka samu asar raka'a ɗaya kai ba samu juma'a ba ma'ana magana kenan ya karuwa ta abu hurairar radiyar anhu ya ce abu hurairar ke cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal man adaraka raka'atan min salatil juma'a duk wanda ya rizki raka'a daya a sallar juma'a faqad adaraka sala ya rahamu sallah kenan kasa da haka bai samu ba ina ga akwai ruwa ta abdullahi bin mas'ud wanda ta tabbata ga ibn mas'ud na cewa idan mutum ya samu karancin raka'a a ranar juma'a zai kawo raka hudu ta azuwa wannan fatawa ce ta ibn musa'ud duk an samu fatawa da sai ibn hasan tana ga cewa ya kai raka'a biyu gurin a gaskiyar magana wani sahabi ya yi bayanin kan cewa in dai ka samu kasa ga raka'a ɗaya a ranar juma'a ba samu raka'a ɗaya ba to ya kai sallah a zuhur guda hudu sai asalatu qabla al-jum'ati wa ba'daha matsayin yin nafilu dan ta salla ke nafila salla kahin juma'a da bayan juma'a akwai salla da ake kahin juma'a haka bayan ta ma'ana bayan sallar juma'a kayan sallar juma'a haka bayan sallar juma'a sai ya kawo ruwaya da Imam Muslim ya rubuta ka Ibn Majah an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala من اقتتل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى فصلى ما قدر له فصلى ما قدر له ثم أنست حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففتت ثلاثة أيام تونا أنا كم تاتوريني wannan fatalar ta turi ne ta zauka yan musu a wasan shara da musu bayani abu wani da ke cewa radiyar anu mana ka tasar yau mana juma'a duk wanda ya wanka a ranar juma'a sun ma'atar juma'a ta ya zo kayi wankan ka a gida ko kayi wanka zama ce dai na kwan ake wanka ma a masallaci ko kayi wanka na juma'a kuma ka zo juma'al fasalla ma kuddira lahu da ka zo ka sallaci abin da aka kaddara ma ka sallata kina anan babu iyaka babu adadi kurin ka sallaci abin da Allah ya kaddara ka sallata da kuma liman ya zo sun ma'ansata kai shuru kin da liman ya zo hatta ya furuga min khutabatihi kai shuru har liman ya kare hudubar shi thumma yusalli ma'ahu kuma kai sallah tare da liman to duk wanda ya wannan abin yanzu ya wanka ya zo juma'a ya sallaci abin da ya sallata ya yi shuru lokacin hudu ba a kare hudu ba aka yi sallah da shi ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra ufatar talata kana tazo yace za a gafarta ma tsakanin juma'a ka wannan da juma'a mai zuwa da ƙarin kwana uku gyara na kwana uku kenan kwana goma har ɗan gyara na kwana uku kenan kana da samun gafara ta kwana goma in kai wannan abin da aka ambata kai wanka ka zo juma ka sallaci abin da ka sallata ka yi hudu ba kuma ka yi sallah ga fadala za ka samu kafara ta kwana goma sai ya ce faman ja kabalar juma'a falusalli ma sha min gair hasar wanda ya zo kahin sallar juma'a kayan sallah falusalli ma sha min gair hasar ya sallaci abin da ya so babu iyaka min gair hasarin ba tare ba da iyaka kenan nan shi aka ce shine nafila da aka shar'anta a yi ta a lokaci amma ba ta da iyaka kurin fasalla ma kuddira lahu ka sallata abin da Allah kaddara ka sallata yace kenan zaka yi min gair hasanin babu iyaka hatta ya khuruja imamu hal limamin shi yahudo kenan hal liman yahuto kenan yazo ayi sallah kana nafilarka yace amma ma yu'rafu al-yawm bi sunnati al-jum'ah al-qabliyah fa mimma la asala lahu yace abinda a yau ya shahara ake cewa suna kabiliya ta juma'a me suke ne ka san akwai cewa ruwaya mamma ba da ta nisa salatun tsakanin kiran salat da kama akwai nafila to wanzu yanda ake ma salloli guda biyar bayan kiran sallah a yi nafila to sai suke ma juma'a wannan nafila suna zamne in aka yi kiran sallah na juma'a wanda na wani sunna wanda kenan liman ya hoto ana yin shi sai su tashi su sai nafila ka abin su ma to wannan abin da ya shahara a yau bai da tushe yace fa inna min al-ma'lum yace abu ne sananne أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة yace abu ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallama in bilal ya kare kiran sallah kai tsaye yake har hudu ba kullum walam yakun ahadun yarka rak'atayn albatta ba wani daya cikin sabai da yake taki yayi wata sallah raka'a bai kwata sam abu ne yankakke san babu sahabin da yake tashi bayan kiran sallah ya yi wata sallah raka biyu ya ce wallam yakun kaji wallam yakun illa azanin wahid shigo annan sallallahu salama kiran sallah ɗaya yake ɗaya yake wallam yakun illa azanin wahid kiran sallah ɗaya yake ya ce fama ta kanu yusadun sunna to shi suke suke yin sunna babu ta wannan cikin zarar malama ibn qayyim ya kawo magana kwarai sai yanzu dai kenan mun kare wannan abin da sai hukumta kenan ran juma'a mutum iya da dama ya ta nafila ba tare ba da iyaka amma cewa bayan kiran sallah wanda yake zamana a masallaci ya tashi ya wata nafila raka'a biyu wannan abu ne wanda ba shi da tushe wata sabuwa ce bida a ce sabuwa ban za ka yi da abin sanar ne da idan wanda yake sarki da zama wanda yake sallah ko ya zo akwai bambancin wanda zan waye masallacin ana hudu ba ko kiran sallah wannan ka'ida ce baka zama sai ka sallar ka wanda ban ne mana maganar mutum ya tashi ana bayan an yi kiran iya zamne ya tashi yawon sanna suna ƙabiliya ta juma babu ta ya ce wa amma ba a daha fa'in sha'a sallah arba'an auzinatain amma bayan sallar juma in kaso akwai shara'ancin imma ka yi sallah raka a hudu ko ka raka a biyu mai hujja kan haka ya kawo ruwa da imam musulmi ya roto haka abu dawud haka imam turmizi haka ibn majah يجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعة أبو هريرة يتوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا ديون يصلى الجمعة يصلى ركعة هدبان كاكو صلى وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ابن مكي أنه صلى الله عليه وسلم يا كسن bai sallah bayan juma'a sai ya ƙare ya tafi gida a gida yana sallar raka'a biyu nan kenan ya sauka ta mana an shar'anta bayan ta akwai sallah ita ma daban amma kafin juma'a ba suna kabiliya magana kenan amma bayan juma'a ga annabi ya zama ya ce ana iya haraka hudu kana da karnar game da kenan azhar haka ina raka'a biyu a gida kamar da sabu sai adabu yomul juma'a yanwa yanzu ina ga mun zo ƙarshen wannan mas'ala ta abinda ake sallata bayan juma'a raka'a hudu ko biyu kuma mun karanta ruwayoyi kuma mun zo ƙarshen babu yanwa kullum muna bayanin irin wannan cewa ƙarshen karatunmu wani lokaci masu jin in kuka lura in nazo wajen wani harfi in yi tauri nakan hucewa he na komo in na ci in mai taƙiya duka kasan mai ina duka taƙiya abu ne yana ga yin an kai an ka tsallaka shi kenan ya gami yawala gaba daya sai dan huce daga bayan da dabara an komo Allah tarke mu kuma idan muna magana cewa idan mutum ko wani abu da bai gane ba ko bai ji ba sai ya tambaya ni bin ji ba kalma kaza sai muka sa lamba mu a baya ko yan waje doje wani bayani bai gane ko kaza sai kira sai tambaya shi kiran ba Allah ta bike mu to am yam idan yamri Allahumma salli ina ga lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته